kulawarsa ya kadar haduwar mu a wannan masallaci na juma'a kuma wannan rana ta juma'a yau uku ga watan jumada ula hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 kamar yadda dama a irin wannan rana ta yau akan tunatar da mu kafin zuwan liman kuma na samu alkali umar ishaqa sakataren wannan kungiya na jihar bauchi yana ƙoƙarin karantar da mu yana nusar da mu muna roƙon Allah Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi kuma abin da ya karantar da mu Allah ya ba mu ikon amfani da shi duk abin da ake cewa yana da tsada ba abin da ya kai shari'a idan Allah ya ma baiwa da shari'a to ka jefa ka cafe sai dai kuma za ka yi ta roƙon Allah Ubangiji Allah ya sa ka kai gaci nasan alƙur'ani da Allah ya karantar da mu wasu ayoyi masu tabbatar da kaɗaitakar Ubangiji shi kaɗai ake bautatawa ba a haɗa shi da kowa don shi ne iya halitta kuma kowace halitta da hikima kuma ita tabbatar mana da manzancin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya kwadaitar da mu alkairan da ke cikin karban wannan kira na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai kuma Allah yake tambayar al'umma yana ce fa'aina ta zahabun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله يتفعين تذهبون ina kuke tafiya ne musamman mutum da aljan wanda aka ba ku hankula kuma aka ba ku yi bari sannan kuma aka san yadda mu aka gaya mana cewa akwai gidaje biyu suna jiran mu ɗayan nan shi ne gidan rahama aljanna Allah ka mana rahama ɗayar ita ce azabar Allah Allah ka tsare mu da azabar to Allah ce ina kuke tafiya ne da hankulanku kenan Allah ce in huwa ba komai bane abinda kaje an karanta tun farkon surar nan har ya zuwa nan illa zikrul lil alamin sai dai an bato ne ga talikai tunatarwa ne ga talikai liman sha'a minkum an yastaqim wanda yaso daga cikin ku ya daidaita kenan wannan kana iya zaɓi an baka zaɓi wanda ya so ya daidaita Allah ka sanya mu cikin masu so Allah ka daidaita mu sai Allah ya ce wa mata sha'una amma ba za ku so ba illa an ya sha Allahu rabbul alamin sai in Allah ya so kuma ubangijin talikai don haka yanka ganka musulmi ka rike abun kankan karka yadda wani abu ya zo ya zama maka sawalwali ya zama da kai ya ɗauke ka ya ruddantar da kai ya mai da kai wani abu daban musulmi duk ni'imar da aka faɗa a gidan aljanna ta sace in an ce musulmi ana nufin musulmi mumin namiji ko mace wanda duk ba shi ba kuwa to sai dai ji an karanta to amma ba haka za a bar shi ba akwai kuma ukuba wacce Allah zai mar don ya sa shi bai yi ba ya hana shi ya yi don haka daga cikin babban ni'ima shine ka samu shiriya kuma cikin abubuwa wanda shedan yake fada da shi yake yaƙi da shi yake jin haushinmu akwai samun shiriya ba da kanmu ba tun da kan babanmu annabi adamu alaihi salam sai da Allah ya sa shi a cikin gidan aljanna ya ji aljanna ya shaƙi aljanna ya kwana a cikin aljanna ya mori da wasu daga cikin ni'imomin aljanna amma Allah ya ce masa ka mai da hankali da shedan iblis dinnan makiyinka ne kai ma ka dauke shi makiyi kare cutar da kai kare tsaraitar da kai amma da yake iblis hatsari ne da shi kuma da yake dama akwai ilimi wanda yake a sabiq me ilimi sabiq dama can Allah ya tabbatar da cewar annabi Adamu ba gidan aljanna ne gurin zamansa ba ya nuna dama can bai ajiye shi don ya zako bai halice shi don ya zauna aljanna ba domin abin da Allah ya ga mala'iku Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء أتجعل فيها قالوا أتجعل فيها من يسفك الدماء من يفسد فيها ده من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نعم قال إني أعلم ما لا تعلمون تمو متنا القرآن dama an ba mu ilimi ba nan ne gurin zaman annabi Adamu ba ashe dama wata jarabawa ce Allah ya danya karantar da duniya musamman mu ƴaƴan Adamu mu shiga taitayen mu Allah ya ce wa idh qala rabbuka ma'ana karanta ko tina lokacin da ubangijinka yace inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa mai tsayawa yana zartar da abin da nake so yana hana abin da ba na so lokacin da mala'iku suka ji wannan kuma suna da wani ilimi wanda an ajiye banuljan a bayan ƙasa sun yi tabarna to tunanin wannan ƙalu suka ce a ta ji alufiha ya Allah za ka sanya a cikin ƙasa man yi fiha wanda zai yi barna a ciki wa yasfiku dima'a kuma ita jina zubar da jini wa nahnu alhalimu inji mala'iku nusabbihu bihamdika muna tasbihi muna gode maka wa nuqaddisu laka ko muna tsarkake ka qala sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamuna aini na san abin da baku sani ba dama kenan ba nan ne gidan aljanna gurin zaman annabi adamu ba ina Allah ya ce zai ajiye mala'iku a bayan ƙasa ta wannan sababi ya sabauta iblis ya fitar da annabi adamu kamar yadda duk muna da wannan tarihi kuma shidan ɗin nan abu ne wanda Allah bai bar mu wato bai arifa ba sai da ya gaya mana cewa mi hattara da shi kar ya cutar da mu kuma shaidan din nan baya zuwa gurin da dama can gun saban Allah ne in yaga guri wanda gaba ɗaya saban Allah yake ba ruwansu da su sai dai ce sannunku da aiki suwa yake ja mutanen kirki domin da kansa ya gaya wa Allah ya ce suma la'atiyannahum min bayni summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin kenan in ka shirya za ku rabu da shedan kamar ka shirya abin da ba zai yiwu ba abin da dai za ka roƙi Allah Allah kare ba kare ba shi nasara ذات الشياطين يحضرون To ayar farko, Allah ya ce, Shaiɗan ya faɗa a gaban Ubangiji, sai ya ce su mala'atiyar na humsa nan zan je wa su ‘ya'yan Adamu ɗin nan, min bayani aidihim wa min kalfihim, zan je ta gabansu, zan je ta bayansu, wa an aimanihim wa an shama'ilihim, zan je musu ta dama, zan je musu ta hagu, wala ta jidu aktarhum shakirin ba za ka samu mafi yawa suna gode maka ba wannan a gaban Allah yake faɗa saboda Allah ya ɗebe mar albarka ya ce zai je ta gabanmu duk wani aikin alkhairi zai hana mu daga ciki zai iya hana ka zuwa makaranta sai ka samu a cikin rayuwarka warako in sallah farillan sallah farillan alwala ya ake wankan janaba sai ka samu shekara 40 baka iya ba shi ya samu mace shekara 40 bata iya wankan biki ba bata san yadda ake wankan janaba ba domin me shedan ya je ta gabanta ya hana ka karatu in ba karatu baya ma damuwa da kai ya san kai kawai namansa ne yana hela kawai sai ka amsa don haka zai je ta gaba in yayi ya ga bai nasara ba ka keta sai ya ce sai in koma ta baya ko ka yi karatun sai sama girman kai ko ya sanya ma kwaɗayi ko ya sanya ma zalama ko ya sanya maka wata masiba ga karatun amma karatun ba shi da amfani in ka zauna za ka yi karatun abin da ke fata ya za ka birge mutane ya za ka ɗauki hankalinsu shi ne damuwarka kawai a karatun in ka zauna kana karatu sai ka duba mai mutanen suke so abin da suke so ka faɗa ba ka tunanin allah yana so ko baya so don me ya dawo ta baya in ya ga yayi yayi ya baka daram sai ya koma ta dama in ya koma ta dama sai hana ka kyawawan ɗabi'u ga karatu amma kai daban karatunka daban sai ya zama na cewa ba za ma iya gane ma kai mai karatu ba ne sai wata matsala ta auku in ka jawo aya sai ce kai akwai ilimi to ilimi ba aiki da shi karatu ne ba karatu ba ne mal ilmu illal amalu bihi ba abun da ake cewa ilimi sai in an yi aiki da shi in ba aiki da shi ba kana ganin sa kamar da yawa ba shi da wani yawa domin in karatu ake ji aibil amudan ba'ura in aka ambaci karatu a sai kai shiru amma ina shi daban karatun daban don haka sai ya zo ya mai da kai kai daban karatu daban kamar yanzu ake magana akan abin da ya shafi zakka da gaske ne kamar yadda alkali yake cewa Yahudawa sun kutso tun da bale yanzu. Yanzu abubuwa na ɓacin rai a cikin aransu yana da yawa. Musamman wannan ƙungiyar duk wata hayaniya da kake ji hankalin duniya ba ta Najeriya ba. Yahudawan duniya hankalinsu yana kan wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wai iqamatus sunna. Kafin wannan lokacin da ake zaune ba karatu in ka je ka samu al'ummar musulmi su musulmai ne amma ko noma suka yi godiyar Allah shine sabo Allah idan an samu abinci da yawa sai a yi dambe don a godewa Allah irin wannan idan fulani ne suka samu da yawa sai su shaɗi idan aka samu wani abu na kuɗi sai a yi tabarna ta yaya ake gade suna godewa Allah ta wajen sabon Allah amma da wannan kungiyar ta zo gaba ɗaya sai aka mummuke wannan abin da can da duniya da yahudawan duniya da ubansu iblis duk gaba ɗaya abin da suke ce mana sannan ku da aiki amma yanzu zai gado an farka don haka hankalinsu ya dawo kan wannan kungiya suka shiga damuwa ta yaya za su yi su cutar kuma wa yake daga addinin Allah ne Allah ne yake dagawa Allah ne ce huwa alladhi arsala rasulahu huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli na'am walau karihal mushrikun Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi shi Allah fa shi ya aiko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya kaji wata magana ana karka rikice ashe addini akwai wanda ba na gaskiya ba wa ya faɗa Allah da yace wa dinul haqqi to akwai wanda ba na gaskiya ba in ka ce a duk dai suke kai kawai kake fara amma Allah ya ce da addini na gaskiya la yuzhirahu dan yarin zayar da wa addinin gaskiya din aladdini kullihi akan kowane addini walau karihal mushrikun ko mushrikai ba sa so haka za a yi domin me yi shine Allah yadda shedan duk yayi masa ba wanda zai yayi masa ya dan wuta to wallahi yan aljanna sai sun shiga aljanna Allah ka sa mana cikin aljanna Allah ka sa ba ma cikin rabon shedan don haka ashe kenan shi shedan in ya je ta dama bai yi nasara ba sai ya koma ta hagu in ya koma ta hagu to zai yi ta propaganda ya sa abubuwan da kake yi duk kana da matsaloli kai daban shari'a daban sai ya ce ba za ka same su suna gode maka ba ta Allah ya kare mu yana daga cikin sharrin shedan Allah ya baka ka roƙe shi ya baka lokacin da ya baka kuma sai ka juya Allah baya yanzu na yake tadin zakka wani rowar ma har Allah yake wa rowa ya san in ya shuka duk shuka da aka yi in ba ruwa abun zai yi ba zai yiwu ba to don haka a zakar akwai wanda zai ce ai ta zakar ma ba to ba shari'a ba ce akwai masu ba ruwansu da fikihu ba ruwansu da shari'a kenan kuma nasu alkur'ani Allah ce sun maja'alna ka ala shari'a ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون Allah ce sun maja'alna ka sa'anan masanya ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ala shari'atin akan tsari na shari'a min al'amri umarnin Allah fatta biya haka bita wala tattabi awa alladina la ya'lamuna kar ka bi sarran wayanda su ba sani ba wani sai ce shi da an ce aqimu aqimu salata wa atu zakata don haka yadda ya ga dama zai bai san yadda ake zakka ba in ta dabbobi ne tun daga raƙumi ya ake yi tun yana guda biyar ake farawa a bada akuya in ya je goma a bada awakai biyu in ya je sha biyar a bada awaki uku in ya je ashirin a bada awaki hudu har ya kai yadda za a rinka bada rakuni in ba shi da malami zai iya gane wannan kaga wanda yace ba ruwansa da fiqhu ba ruwansa da addini wanda yace shi hadisin ne ma kwata kwata ba ruwansa da shi to shi addinin ma gaba ɗaya yake fada da shi domin ko sallah zaka zo ka yi za ka yi ikama kowa za ka yi ba ikama a cikin alkurani take hadisi take na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai mutum ya ce maka ba ikama in za ka je aikin haji ka cokan aikin haji ana hakaito shi ne musamman daga hadisin jabir bin abdullahi mafi yawa shi ne ya faɗi hajjin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gaba daya sai ka ce ba ba ruwanka da hadisi don kaje zaka yi aikin hajjin ka ne kai kadai kuma aikin hajji mutum shi kadai zai yi ba zai yi ba a hikimar aikin hajji ana tara duniya gaba daya in an tara su gaba daya sai a wanke mu sai a tsarkake mu sai a tabbatar da mu da kalmar tauhidi ita ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك don da yaji akin aje yana faɗan wannan sai dai wanda yake dan ƙala ƙato shi wanda yace yana musun hadisin annabi sallallahu alaihi sallama to wannan a hadisi ne ko a alqur'ani a hadisi ne sai ka ce kai baka yarda da shi ma kuma ka rudar da wasu wanda suka rude shi sa iblis mugu ne Allah kawai ya san wanda yake canka to amma duk wannan fa abin ya auku ne ganin wannan kungiyar Allah ya kai mu yadda ya kai mu har Allah ya sa a Najeriya mun fara samun wato murya kuma da muryan nan da Yahudawan ciki da na waje da baƙaƙe da farare sun yaƙi muryan nan Allah ya karya su ko ba yi haka ba an yi haka lokacin da malam ya tsaya ce muslim muslim a nan Allah kawai san abin da aka tarwatsa na farko an tabbatar da ƙarfin musulunci domin akwai kafirin da ya ce idan ma za a ɗauko mataimaki sarkin musulmi a haɗa shi da shugaba musulmi sai sun kunyata musulmi wannan magana an yi ta ko ba yi ba an yi ta ƙasar nan kai jama'a ko musuluncin ka ba shi da ƙarfi ko ba ka yi karatu ba ya kamata wannan abin har zukaka ya kamata ya tayar da kai Allah ya ce make mu muka ce musulun musulun wanda zai ce a to yan izala sun fi yawa ne ba yawa aka ba taimakon Allah ka samu taimakon Allah akwai wani ɗan ɗariƙa ne matarsa ɗan ɗariƙa ce ƴaƴansa ɗan ɗariƙa ne amma yi auna aka ce musulun musulun ya ce kai musulunci wata rana zai shigo gaba ɗaya don haka ashe kenan wannan murya kuma irin kuɗin da aka kawo daga waje kuɗin da aka tara daga gida don a karya ta Allah bai karya ta ba karka ɗauka sun wuce ne ba su wuce ba suna nan da wannan matsalar wani ma kuma shi yana yaƙatta bai sani ba wani ta yake yaƙatta shi ne jam'iyyar mu kaza ne ni wane ne kawai nawa sai ka yaƙi musulunci baka san ka yaƙi musulunci ba wallahi haka ce musulun musulun kai Allah ya samu dace Allah ya gana da mu to abin da nake son sanar da mu wato mayaƙa na addini ai tukunna suna kan hanya kuma ina son sanar da ku irin wayannan maganganun karkace yau suka fara annabi sallallahu alaihi wasallama yana barin duniya aka samu kawarij kawarij din nan musulmi ne su ne suka da farko suka goyi bayan sayyidina aliyu kuma su ne suka yaƙi sayyidina aliyu su ne ma suka kashe sayyidina aliyu in mutum ya sani ya sani in bai sani bai sani lokacin da wato abu ya auku na hayaniya tsakanin sai na aliyu da mu'awiya sai suka ittifaki cewa a tayar da wakili bangaren aliyu bin abi talib wakili dan bangaren mu'awiya dan a zo a daidaita wani zai ce a ana samun hayaniya ne na farko ko a cikin musulunci ana zama mana nazar alkur'ani Allah ce wa in ta'ifatani minal mu'minina wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت هداهما على الأخر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأسله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين in kana da alkur'ani ana karanta ma sai kace a jikinka ya sanyi an ce an yaki ko an yi hayaniya tsakanin musulmi da musulmi zai iya yi wa gashi ma cikin alkur'ani abinda Allah ya ce wa in da'ifatani minal mu'minina qatatalu in an samu jama'a biyu a cikin muminai suka yaki na tattalo suka yaki ba hayaniya ba haka Allah ya fada sai Allah ce fa aslihu bainahuma to ku daidaita tsakanin su wannan Allah ne ya fada in an yi daidaitawa ake to a lokacin da sai na Aliyu suka yadda za a daidaita da Muawiya suka ta sa aka tasu Amr bin al-As da kuma Abu Musa al-Ash'ari abu musa yana ɓangaren sai na aliyu zai dubi na ƙasa yana ɓangaren ma'awuya lokacin da suka tafi gurin suna yin wannan wakilan kawai sai kawarij akwai abdullahi bin maljam ya tashi ya ce alhukumu lillahi la li aliyu wa la li sahibihi ita ai hukunci na Allah ne ba na aliyu bane ba na sahabbansa bane Aliyu ya kafurta, Muawiya ya kafurta, wakilan ma duk sun kafurta. har wai sun ce za su sa wani wakili wanda zai je ya yi hukunci a littafin Allah kuma da yi wannan hudubar musa wani abu isa mutane masu yawa isa mutane musamman jabin mutane wanda ba sa karatu ba sa karatu kawai sai aka ɗaibe su da aka ɗaibe su nan kai ƙarshe dai su suka kashe sayi na aliyu sai suka ce don musulunci ya kyawu aka shirya cewa a kashe sayi na aliyu a kashe amur bin al'as a kashe mu'awuya a kashe abu musa lokacin da suka taho mu'awuya bai fita masallaci ranar ba amur bin al'as shi ma bai samu fita ba sai na aliyu ya fita yana kiran sallah wani ya tafi da takobi ya ce alhukumu lillahi la laka wala li sahibika sai ya tsara mata takobi ku ji fa wannan a duniya akai yanzu an yi irin sa zaka yi mamaki kuma wannan da yayi wai hujja yake kawa yana hujja yana wa Allah aiki ya kace na aliyu kai Allah ya kare mu Allah ya kare mu don haka wallahi karatu da sauraron karatu ya taso kuma sashi a aiki ya taso kuma ne santa dukkan laifuffuka ya taso wani lokacin akwai laifuffuka wa'anda kake yi ƙanana daga wata masifa ta zo yiwu sai ta tabi da kai da Allah yake ce fa malakum fil munafiqina fa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu Allah ce fa malakum me ke gare ku ne fil munafiqina cikin munafikai fi'atai ko zama jama'a biyu wasu na ce a ai munafikai ne amma musulmai ne wasu na ce a yaƙe su wannan Allah ce wallahu arkasahum Allah ne bai tabar da su bima kasabu bisa abin da suka aikata kenan wannan yana nuna mana miyagun ayyuka hatsari ne in kana neman kyakkyawan shiriya da kyakkyawan ƙarshe ka nisanci mummunar ɗabi'a an gaya mun tun ɗazu cewar insha Allah akwai neman taimako na musamman muna fata a taimaka kuma yana daga cikin abin da yake taimakon ɗan adam ƙoƙari don ɗaga addinin Allah duk lokacin da ka ji an ce a taimaka ka yi ƙoƙari a yi da kai muna fata Allah ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh